أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah ra da mu cikin wannan masallaci inda muke karatu a cikin wannan littafi na risala yau shine darasinmu na 24 jiya na ce na 24 jiya na 23 ne darasinmu na 24 a wannan rana ta juma'a wato shida ga watan takwas hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu shekara ta 2025 muna fata abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai abinda za mu fahimta Allah ya samu yi aiki da shi inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana jiya mun tsaya a inda mala yake karantar da mu yaya karatun mace yake a cikin sallah ce to ita ma dai duk karatun da take yi yanda namiji yake yi haka ita ma za ta yi sai dai a wajen bayyanawa ita ba za ta bayyana kamar yadda namiji yake bayyanawa ba bayyana karatu a wajen namiji in yana sallah shine ya ji abin da yake karantawa sannan na kusa da shi shi ma ya ji ita kuma mace bayyana karatu a wajenta shine ta ji abin da take karantawa amma na kusa da ita ba zai ji ba mun gane ko wannan kaga ta yi bayyanawa kenan yawa wajen ɓoyewa kuma duk ɗaya ne amma ɓoye karatu kuma ga baki ɗaya da karatu da addu'a da tasbihi da sauransu ɓoyewan shine a ga bakinka yana motsi harcenka yana motsi ba yinsa a zuciya ba shi ibada na zuciya shine ibada na siniyoyi abin da ake kullawa da kuma tafakkuri a cikin wato al'amari na Allah ibadan da yake kan zuciya kenan to za mu ɗora daga inda muka tsaya malam ya ce su mai salli shaf'a wal witra ko sai ya sallaci bayan ya gama sallah a isha'i kenan sai ya sallaci shafa'i da wutiri jaran su ma a bayyane ake yin su da shafa'i da wutiri da nan sallallahu alaihi yana faɗa mana sallan dare wato rakawa'i bibbi bibbi ake yi sai mutum ya yi sallah na ƙarshe ya yi guda ɗaya wanda shine wutiri ɗin to ana son mutum ya sallaci wannan shafa'i da wutiri amma an fi so mutum ya sallace shi a can ƙarshen dare waka zalika hakan nan ma yustahabbu lahu an so gare shi fi nawafilil layli a cikin nafilfilin da zai yi da daddare al shine ya bayyana an so ala babil istihbabi akan babi na mustahabbanci ya bayyana karatun da zai yi a nafilfili na dare wa fi nawafilin nahari a cikin kuma nafilfili na rana al-israr ana so a ɓoye ne to wa in jahara fil laili wa in jahara fil nahari yau kuma sai mai yin nafila sai ya bayyana karatun da zai yi na nafila amma da rana an zo zai nafilan sallar azahar ko bayan azahar sai yi karatu a bayyane fita na fulihi to fa zalika wasu wannan babu komai a kan shi hakan nan shi ma wanda yake nafilfili na dare sai ya yau ya yi karatun sa ɓoye shi ma babu komai a kan shi fa zalika wasu wa aqallu shafa'i mafi karancin dai shafa'in da mutum zai yi shine rak'atani yayi rakawo'i guda biyu to shin sai yayi niyyan cewa wannan shafa'i ne wanda muke magana a kai ko kuma ba haka ba duk wanda ya yi daidai ne rak'ata ne wa yustahabbu an so an ya kira ya karanta fil ula a raka na farko bi ummul qur'an ya karanta fatiha wa sabbi isma rabbikal a'la da suratul a'la wa fi saniyati a raka na biyu kuma an so shi ma ya karanta bayan ya karanta fatiha wa qul ya ayyuhal kafirun wa yatashahhadu yana yin tahiyya wa yusallimu yana yin sallama sun mai sallin witira sai sake miƙewa ya sallaci witiri rak'atan raka'a guda ɗaya. Ya fihi ma yana karanta ya fiha yana karantawa a cikinta bi ummul Qur'an da suratul Fatiha wa qul huwallahu ahad da kuma qul huwallahu ahad wal mu'awwazataini da kuma falaki da nasi a wannan sura ta a wannan raka'a na witiri. to yana an yi wannan raka na wutiri ya zamanto an kulle wutiri kenan to da mutum zai yi wutiri din sai kuma ya tashi da daddare ya ga yana da buƙatar zai yi na filfili to dai ya yi hey, hey, ta yin nafila bibbi bibbi amma ba zai rama wannan wutiri din ba haka sani hadisi da aka ruwaito daga nana Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na filfilin da yake yi a cikin dare a ramadana ne ko ba a ramadana ba mun gane ko baya wuce raka'o'i goma sha uku baya wuce raka'o'i goma sha uku wani hadisin zaka samu baya wuce raka'o'i goma sha ɗaya ko e, goma sha ɗaya to akwai akwai raka'o'i guda biyu duk na na isha ne tarwato dukkanin hadisan suna cikin littafin imam bukari to abin da yasa nan aka ce sha uku nan sha biyu wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai soma yin nafila to sai yayi raka'o'i biyu tukunna su kuma gajerun raka'o'i yake yi sannan sai zo yayi wa'ancan sha ɗaya wani lokaci kuma yayi wancan shi yasa zaka ga wani ruwayan na na Aisha ta ce sha ɗaya wani ruwaya ta ce sha uku to wannan raka'o'i sha ɗaya ko sha uku shine raka'o'in da yake a Ramadana da ma ba Ramadana ba bi ma'ana ya tattara da na filfili na na tarawihinsa da tahajjudi duk ma wanda zaka kira dukka dai baya wuce waɗannan mun fahimci wannan to malam yace wa in za da min al ashfa'i idan ya ƙara a cikin shafa'i din ba raka'a bi kawai zai yi ba to ja'ala akhiru zalika al ya sanya na ƙarshen dai a ƙarshen duk na filfilin da zai yi ya sanya wutiri a wajen wanda zai yi raka'a ɗaya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli min al-layl yana yin sallah a cikin dare isnai ashara rak'atan rakawoyi guda goma sha biyu summa yutiru bi wahidatin sai yi wutiri da guda ɗaya kaga rakawoyi sha uku kenan. Wakila aka ce ashara raka'atin rakawoyi goma yake yi summa yutiru bi wahidatin sai kuma yayi wutiri da guda ɗaya kaga a wannan waje ya zamanto sha ɗaya kenan to ala yata halin dai da sha ɗaya da sha uku iyakacin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaiwa kenan wajen yin nafilfilin sa na dare wal afdal abin da yafi dai wal afdal layl a cikin dare lokacin da yafi yafi daraja yake so ake so kuma ka yi aiki a wannan wajen shine akhiruhu ƙarshen wannan dare din saboda hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ƙarshen dare ya zo Allah madaukakin sarki yana saukowa a sama'ud dunya sama wanda take kusa da mu mun gane ko yana saukowa ya ce wane ne me nema a bashi wane ne me addu'a a amsa mishi to saboda haka yin nafilfili a wannan lokacin ya fi wancan amma imamu shafi yana cewa a asilisin daren na ƙarshe ne saboda annabi sallallahu ya ce annabi dawuda ya kasance yakan yi bacci rabin dare sai ya tashi a rabi ko kuma ya yi bacci ya tashi ya yi nafilfili ya sake yin bacci ya tashi ya yi nafilfili to sai ya ce a tun ma daga tsakiyar daren zaka samu ka yi ta yin waɗannan nafila ɗin wallahu alam. Na'am, fa zalika a na'am witru akhiru hukum illa na'am fa zalika aflal wannan shine yafi na'am illa man illa illa man al-ghaliba alayhi Allah yantabiha falyuqaddimu witrahu to an fi so dai mutum ya sanya wannan faman faman ta'akhkhara tanaffulihi duk wanda ya jinkirta nafilfilin shi wa witrihi da witrin sa ila akhiri ila akhiri zuwa ƙarshen daren fa zalika afdal wannan shine yafi illa manil ghalib alaihi sai dai wanda yake ganin za a iya rinjayen shi ta bacci to wannan Allah ya tabiya ba zai iya tashi yayi a cikin ƙarshen daren ba to fal yuqaddim ya gabatar da witruhu witrin sa ma'ama yuridu tare da abin da duk yake nufi ya yi minan nawafili na daga nafilfili a walin laili tun daga farkon dare tun daga farkon dare an gama sallan isha'i to mutum ya yi nafilan shi wutirin sa ya je ya kwanta amma inda yana da tabbacin cewa daman yana tashi can ƙarshen dare to shi ke ya jinkirta waɗannan nafilfili zuwa ƙarshen dare suma in sha'a shi wannan wanda ya nafila a farkon dare to sannan kuma in sha'a in ya so izastai kazafi akhirihi idan ya farka a ƙarshen daren tanaffula sai ya yi nafulfulin shi ma sha abin da ya so ya yi minha amma ya sani ya yi su matna matna bibbiyu bibbiyu amma wala idul witr ba zai dawo ya sake yin wannan witrin ba shi da yi shi kadai to zai bar shi a wannan shi kadai din wa man galabat alai wa man wa man galabat wa aila wanda kuma idanuwansa suka rinjaye shi an hizbihi daga yin wannan wuridinsa na nafilfili din shine hizbihi abinda ya saba ya saba yi to falahu ya samu an yi salliya hau ya sallaci wannan witirin ma baina huwa baina dulu'il fajri abinda yake tsakanin shi da fitowar alfijir wa awwalil isfari da kuma farkon wato fitowar haske na rana summa yutiru wa yusalli asuba sai wannan witiri din ya sallaci sallar asubahi wato witirin nan ana nanata faɗan shi saboda a cikin nafilfili yana daga cikin nafilfili masu girman gaske duk ya fi sauran nafilfili girma a ɓangare na sunna wai salli subha ya sallaci sallar asubahi wala ya ƙabil witira man zakarahu ba da an sallar subha amma wanda ya yi sallar asubahi bai yi witiri ba to wannan ba zai rama wannan wutiri din ba mun gane ko har ya riga an yi sallah na asbahi to ba za ka je ga ramakon sallah na wutiri da ya riga ya wuce ka ba to an gama da wannan wa man dakala masjida duk wanda ya shiga masallaci ala wudu'in ya shiga masallacin nan da alola a jikinsa to fala yajlisu ba zai zauna ba hatta yusalli raka'ataini har sai yayi sallah raka'o'i guda biyu wanda ake kiranta tahiyatul masjid to in ka shigo masallaci kana da alwala sai kai wannan raka'a bi kafin ka zauna to wanda yayi raka'atul fajr a ɗakin shi ba sai ya shigo masallaci wacce zamu je kan sallar raka'atul fajr yana gaba sai ya shigo masallaci to shi ma zai wannan tahiyatul masjid ko kuma ya shigo kawai zai zauna ne tunda ya yi raka a talfajiri nan aka samu saɓani wajen malamai wasu suka ce a in ya shigo tunda ya yi raka a talfajiri dai zauna ne kawai wasu suka ce a in ya shigo zai yi wannan nafilfili guda biyu na tahiyatul masjid to sai kuma wanda ya shigo masallaci sai ya fita sai ya sake dawowa sai to duk dawo wanda ya yi sai ya sake yin wannan raka'a biyu tunda ai gaisuwa ne na masallaci wannan raka'a biyu to in ya fita ya sake dawowa ma zai yi zai sake yi idan ya kasance tsakanin shigan shi da fitan shi da kuma daɗewansa a waje. Yau in ya dawo wanda za a ce kamar ya dawo ya sake shigowa ne, amma yanzu ka shigo ka yi rakawo'i biyu kana fita sai ka sake dawa a wannan ba sai ka yi ba waɗancan sun isa. Amma har in ka je ka shiga ka dawo ka fita ka je ka sake dawa to sai ka sake yi. Amma za ka yi wannan ne in kanat waqtin in ya kasance lokaci ne wanda ya juzu fihi rukuyu ya halatta a yi wannan raka'o'i din yawa amma lokacin da bai halatta a yi wannan raka'o'i ba to ba za ka yi ba wa man dakala almasjida duk wanda ya shiga cikin masallaci wa lam yarka sai bai yi lam yarka alfajr bai yi raka'at alfajr ba to ajza'ahu li zalika wannan raka'o'i biyun da zai yi na tahiyatul masjidi wato duk sun shiga cikin wancan rakatul fajr kana shigowa kai rakatul fajr to ya dauke maka wancan rakawoyi biyu da ake cewa duk wanda ya shiga masallaci sai ya yi su wai rakatul fajr in ko yayi rakatul fajr fi baitihi a gidan shi suma atal masjida sai ya zo masallaci to faktilifa an yi sabani fihi a cikin sa wakila aka ce yarkau zai yi wannan tahiyatul masjid raka'a biyu wakila aka ce a layar ka uba zai yi wannan rakatal fajir a masallaci wakila aka ce a layar ka uba zai yi ba wala salatan nafilaci babu sallah na nafila ba da alfajiri in dai alfijir ya riga ya fito illa raka'atal fajir sai dai wa'annan raka'atal fajir da ake yi wanda daga su sai sallah in gane ko jiya wani ban Allah ya tambaya to shi ne sai ya zo ya samu ana yin sallah zai yi rakatal fajiri ai ka bai yi rakatal fajiri ba to ana gama sallah zai tashi ya yi rakatal fajiri ko kuma ba zai tashi ya yi ba mun gane ko duk wanda bai yi rakatal fajiri ba sai ya zo ya samu an riga an tsaye da sallah to ba zai tsaya ya ce bari ya yi rakatul fajr kafin ya zo ya bi liman ba zai bi liman a wannan waje din mun ce rakatul fajr ita ana rama ta zai rama rakatul fajrin sa bayan rana ta riga ta tashi mun gane ko saboda me akwai lokaci tsakanin sallan asuba zuwa fitowar rana akwai lokacin da yake haramun nema a yi nafila ɗin daidai lokacin da rana take hudowa da nafila da idi da sallan jana'iza da sauran makamantan da sallan walaha duk ba a yinsu a wannan waje har sai rana ta ɗago. to saboda haka ko da sallan jana'iza nan da ake a daina gaggauta yin sa irin na safiyan nan a daina gaggauta yin ta da wannan lokaci a bari ranar ta ɗago tukunna sai a yi saboda kada a yi a lokacin da yake haramun nema a yi nafula a wajen yawa to zai bari sai ranar ta taso abin da yasa aka ce ba zai yi sallah ba zai rama wannan sallah bayan sallan asuba ba ana yin sallah asuba ya tashi ya kawo rakawoyi biyun saboda gujewa kada a fada a wayancan lokuta din ita mazhaba ta Imam Malik a cikin ka'idojinta tana da ka'ida da ake kira sabbin zari'a wato in aka ce kada a shiga nan in aka ce nan wajen ne ba a so a zo to su tun daga nan suke tsarewa ba za ma ka zo kusa da inda aka hana din ba sun kafa wannan sun kawo wannan ka'ida na sabbin zari'a da wancan aya na na cikin alkur'ani da Allah yake cewa la taqrabuz zina ko kada ku kusanci ai zina aka hana zinan ce aka hana ita ce haramu ita ce in kayi kayi laifi to amma sai Allah ya ce kada ka kusanta to saboda haka su ma duk abin da aka ce kada a yi to ba wai kada a yin ba shi kenan kusantan sama mazhaban Imam Malik tana datse shi kada ka kusanci wannan din sannan kuma da wancan hadisi na karra'i yar'a haulal hima yushaku an yarta a fihi to wayannan hadisi da wancan ayan da su aka kafa hujja na saddin zari'a har ta kasance inda ake dora doka na ibada a kai mun gane ko to wannan babi ya kare malam ya ce babun fil imamati wa hukumul imami wal mamumi wannan babi zai mana magana akan limanci gaba daya da hukunci na shi kan shi liman waye zai zamanto liman menene kuma hukuncin liman wal mamumi da kuma hukunci na mamu su wane ne mamu mun gane ko uh, shi imama wato shugabanci nan sallallahu yana faɗa mana jilal imamu li yutamma bihi an sanya liman domin a yi koyi da shi mun gane to tun daga wannan hadisi na jilal imamu li yutamma bihi an sanya liman domin a yi koyi da shi nan zai tabbatar maka da cewa liman in yana sallah to kakan yi koyi da shi ne a kan sallan da yake yi in yana sallan azahar kai ma sallan azahar kake yi in yana sallan la'asar kai ma sallan la'asar kake yi mun gane ko da wannan ne maza ba suka ce dole sai an samu daidaituwan niyya da kuma irin sallan da ake yi kada liman yana sallar azahar kai kuma kana sallar la'asar a mazaunin mamu ko liman yana sallar la'asar kai kuma kana sallar magriba a mazaunin mamu mun gane ko ko kuma liman yana yin nafila kai kuma ka zo kana yin sallan farilla a mazaunin mamu duk zaka ga zaka ga irin wannan gabaki ɗaya kan faru mun gane ko to wancan hadisi na an sanya liman domin a yi koyi da shi in an ce ka yi koyi da ni yanzu na ce bari na yi koyi da wani ai zan yi koyi da shi ne a dukkanin al'amurorinsa wannan shi ne sunna inda ake kafa hujja da waɗancan inda nasu hujjan ya taso shi ne akwai wani sahabu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya yi sallah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya koma can gefen garinsu lokacin garin madina wato gari ne wanda gari ne amma gari irin namu na karkara wanda in ka samu gida a nan sai ka samu gonakan wannan gida a jikin wannan gida da sauransu kafin ka je gidan wani mun gane ko to shi dai zo yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam a nan sannan sai ya koma can anguwansu sai ya je ya musu wannan sallah din saboda me a can babu wanda ya san yadda ake yin sallah sai kasance shine limaminsa a can to ka gani yanzu da ya yi sallah a nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma can kuma zai ja mutanen shi ya musu sallah wanne ne farillan shi dole wanda ya da annabi shi ne sallan farillan shi a can kuma wace sallah ya yi kaga nafila ne su kuma masu bin shi fa wani sallah suke yi to in an samu irin wannan yanayi a inda muke sai kai ma ka bi mai sallan farilla ya bi mai sallah na nafila in an samu irin wannan yanayi din yanda yake a can to mu ma sai mu yi ana amma in babu wancan yanayi to ba yanda za ka yi ka ɗauko shi ka kawo shi mun gane ko to kamar mutum ne yanzu sai ya yi sallah da liman sai kuma yanzu ya ce zai maimaita wannan sallah a wani waje wannan shi ba zai yi ba mun gane kuma so da wanda ka riga ka yi sallah ko kuma shi kan shi liman shi liman duk yadda ya yi sallah fa shi fa jam'i ya yi mu fahimci wannan shi ya riga ya yi jam'insa saboda darajar da yake da shi to wannan kenan to waya ummun nasu yana limantan mutane yana ja gaba a bishi afdaluhum wanda ya fi su falala wa abqahuhum da kuma wanda ya fi su ilimi na fiqhu amma wala ta ummul mar'atu mace ba ta zama wa liman ba ta zama wa liman fi faribatin a sallah na farilla wala nafilatin hakan nan ba za ta zama to liman a sallah na nafila ba la rijalan ba za ta zama to liman ga mazaje ba wala nisa'an ba za ta zama to liman ga mata irinta ba wannan kenan wa yaqra'u ma'al imam fi ma yusurfihi shi ma mu yana yin karatu tare da liman fi ma yusurfihi cikin inda ake boyewa zai yi karatun sa har Fatiha duk inda ka san ana boye karatu to ma mu shi ma yakan yi wannan karatu zuwa Fatiha amma wala yaqra'u ma'ahu fi ma yajharu fihi baya yin karatu tare da liman inda ake bayyanawa wa man adraka rak'atan duk wanda ya riski raka'a guda tare da liman fa aksara ko kuma abin da ya fi haka yawa to faqad adrakal jama'ata ya riski wannan jam'i din falyaqdi ba'da salam al-imam ma fatahu ala ma fa'ala ala nahwi ma fa'ala al-imam duk wanda ya riski raka'a daya ya samu wannan jam'i din in ka samu abin da bai kai raka'a daya ba shine ka samu har liman ya riga ya yi ruku'u to baka riski baka samu wannan jam'i ba sai dai ka samu falalan bin wannan sallah ta inda in ka tashi babu ikaman da zaka dawo da ita mun gane ko to falyakbi in ka zo ramakon wannan sallah ba da salami bayan sallar liman to zaka rama wannan sallah ne ala nahwi ma fa'ala al-imam a bisa yanayin da liman ya aikata ta fil qira'ati wajen karatu wa amma fil qiyami wal julusi amma wajen tsayuwa da zama to fa fi'luhu aikin ka kai wannan mamu da ka rasa raka'o'i ka fi'lil bani kaman kaman aikin mai gini ne eh almusalli da hu wanda yake sallah shi kadai wato bayani akan wannan yana da faɗi sosai ina ganin za mu tsaya a nan saboda gobe sai mu ɗora domin ya shafi batun ramakon sallah ne mun gane ko za ka samu wasu sun tafi akan cewa in ka samu raka yanzu alal misali sai mutum ya samu raka ɗaya a sallan magriba da ya zo raka ɗaya ya samu to ya tashi ba ana bin sa rakawai biyu ba sai malam ya ce zai yi aiki irin na liman wajen karatu a duk karatun da liman abin da liman ya yi to zai yi bi ma'ana kaga ya samu raka'a ɗaya ne kawai tare da liman ya samu raka'a ɗaya ne kawai mai sura a ɓoye to in an ce zai rama abin da liman ya bari na karatu kaga ana bin sa karatu fatiha da sura fatiha da sura na raka'o'i biyu a bayyana kuma To, amma aikinsa kuma fa kalbani kamar mai gini ne shi wannan raka'an da ya samu shi ne wato kos na farko a gininsa mun fahimci wannan raka'an da ya samu na ƙarshen ta zamanto ita ce ta farko tunda gini zai yi za ka yi gini babu foundation ne to zauna zauna ba za ka yi gini ba foundation ba to wannan shine zai kasance course na farko zan raka'a na raka'an da za ka kawo fatiha da sura ita ce raka'anka ta biyu mun gane ko in an yi raka'a na biyu a sallar magriba ne ake yi sai a zauna to sai ka zauna a wannan waje kaga ka zamanto kana gini sannan sai ka yi tayya ko tayyan farko in kai tayyan farko zaka tashi ka sake kawo raka'a na uku to amma ka tuna fa abin da liman ya wuce ya bari na karatu zaka yi irin na liman ne raka'an nan da rakawoyi biyu da liman suka ya wuce ka ai duk a bayyana liman ya karatu to kaga in ka tashi zaka kawo wannan raka'a na bayan zama zaka kawo ta fatiha ne a bayyane tare da kuma suranta wanda a lokacin a gini ita ce raka'anka ta uku a ramako ka rama abin da liman ya, ya wuce ka da shi na karatu fatiha da sura wannan shine yadda ake ramakon sallah kai a wajenka kana mai gini a wajen liman kana mai ramako kuma duka hadisi ne tabbatar da shi hadisi a cikin imam bukari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kun zo yin sallah ku zo a hankali kuna masu tafiya a hankali kada ku yi gudu na farko kenan duk abin da kuka samu a sallan nan ku sallace shi abin da kuma ya wuce muku to ku ci koshi ka ji fa atimu a nan hadisin da ya zo kusa da shi sai ce kun sallaci abin da kuka samu wanda ya wuce muku kuma faqabu ku rama shi to duk inda magana yake na kan cikawa ne da ramawa To ita wannan mazhaba ta Imam Malik sai ta hada cikawa da ramawan a waje ɗaya duk ta yi aiki da shi. Wanda ya ce cikawa za a yi, wanda ya ce ramawa za a yi, sai ya kawo fatiha da sura fatiha da sura shikenan. Wanda ya ce kuma cikawa za a yi to shine wannan ɗin daman shine na farko sai ka ciko waɗancan. To shine karatun da zamu tashi akai in Allah ya kai mu gobe. Abin da muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikun salam wannan kamar da kai bayani yanzu eh raka tana tserewa na daga yin ruku ne ko kuma in aka dago in aka dago daga ruku yawa Eh.
bayanin da kai in okay in eh, yana magana ne kan cewa raka'a tana tserewa mutum daga ina ne ko daga yin ruku'u ne ko kuma bayan an dago daga ruku'u bayan an dago daga ruku'u shine raka'a ta guje maka eh a- akwai abin da ake kira subqul lisan ko ni kuma nace daga yin ruku'u so bayan an yi ruku'u liman yana dagowa daga ruku'u to baka samu wannan wannan raka'a ba yau baka samu wannan raka ba in ita ce raka'an ƙarshe baka samu wannan sallah ba kenan yawa shi ta ce kuma wanda in ƙabli da ba'adi ya kama liman kai irin wannan ka samu bayan liman ya taso to kai ba za ka yi ƙablin ba ba za ka yi ba'adin ba baya cikin wanda za ka yi Allah ya taimake mu wa alaikum salam wata tayin da aka samu ne wanda gama ɗagowa ba eh sai kuma aka ga shi ma mun ya kamcin ɗinta a matsayin wanda ya samu shi ya a matsayin teku bai gama ɗagowa ba ya fara ɗagowa haka eh shi ma sai ya zo sai ya kafa sai gabara sai ya kamci ya same shi shi dai bai kaga dai a takaice dai bai samu liman a ruku'u ba yawa saboda haka bashi yana magana ne kan cewa wanda ya zo ya samu liman shi bai gama tasowa daga ruku'u ba amma ya bar ruku'u bai miƙe ba shi kuma wannan mamu sai ya yi kabbara ya yi ruku'u ya bi- ya- su- su- su- su ƙarasa tare wannan mamu bai samu wannan raka'a ba kwata-kwata ana bin sa wannan raka'a sai ka zo ka samu abin da ake kira ruku'u hannun liman yana kan gwiwan shi sannan kuma a ruku'un yake shine ka samu ruku'u amma anything a fa- eh, duk abin da yake ba wannan ba a'a ya so ma dagowa a'a yayi kaza yayi kaza kai ma kanka ka san ba a ruku'un ka same shi ba saboda haka baka da wannan raka'a din gabaki daya in kuma ita ce ta karshe baka da wannan baka samu wannan sallah ba zaka iya maimaita ta ma da wani jam'i din
kuma gaggawa a yi haka ma yana ma iya rushe sallan gaba daya tunda babu nasuwa Eh, babu natsuwa eh kaga shi zai kai mu ma ga wancan eh, karatun da muka yi kwanaki na yin kabbara din wani ya zo ya samu ayi ruku Allahu akbar babu kabbaran harama ba san kabbaran harama yayi ba ko kuma kabbaran ruku'u yayi da kabbaran haraman da ruku'un duk baki ɗaya ya tafi da ita a kafa ita kuma kabbaran harama ana yin ta ne a tsaye in ka zo a tsaye ne ake cewa Allahu Akbar kafin ka je ga ruku ina kamar yi wani karatu makamancin wannan wallahu a'lam Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam Shi liman akwai wani dama da aka bashi na saurara wa mamu ne don zaka ji wasu in sun tashi zuwa har kamar sanar da shi suke gami nan.
tab tab tab tab ana bubuga kafa babu wannan limamin da aka samu aka bashi wannan daman ya saurara wa mamu shine in ba limami ratibi ba amma in limami ratibi ne shi ba ba a bashi wannan daman saurarawa ba mun gane ko amma in kamar limami ne a- a- malam bai fito ba wani bai fito ba shige mana to shi kuma wannan shi kuma an ba shi daman in ya ji wani mai zuwa ya ɗan saurara mishi amma limami ratibi shi ba ba shi wannan dama domin shi mai cikakken iko ne mun gane ko har in an ba ma limami domin shi abin da ake so wato a limanci ba a son tuhuma ko ɗaya ko ɗaya ba a son tuhuma in liman ya kasance yana yin haka kamar ni da nake kusa da nan kofa na kuma mai ƙara ne kullum liman ya ji na fito to shi zai ɗan saurara ce ko da akwai wani abu ne a tsakanin lim- liman da isa kaga shi isa in dai ko ruku'u ne sai kaga ya samu wannan raka to ba a san irin wannan shi shi yana da cikakken iko yi sallar shi kawai yanda take amma in wani ne aka sa yayi limanci shi baya nan to shi kuma zai iya saurarawa amma limami ratibi ba shi da wannan saboda ana gudun wato abin nan eh, eh, tuhuma kamar yadda yanzu liman ne bai zo ba aka zo za a yi sallah liman bai zo ba to waye zai ce a shige gaba a yi sallah wannan shi kuma shine bab- cikin manya manya manyan ayyuka na ladan shi ladan shi zai ce malam wuce ka ja mu sallah ba wanda ya isa ya buɗi baki sai ladan kaga ladan inda ya samu karfi amma shi ko fa ladan ba ba zai wuce fa ya ja sallah ba saboda me saboda gudun irin wannan tuhuma in liman bai fito ba ladan ya shige to ayyamin bi ayyamin za su ko da ladan yana so ya yi juyin mulki wa liman ne kowa ya tsaya a matsayinsa yawa amma shi ladan sai ya ce to malam wuce ka ja mu sallah liman lokacin fitowar shiga shi har yayi bai fito ba amma shi ko ba zai ja ba shi sai ya bada kwaman din ga wanda zai ja sallah babu kuma wani wanda zai bada kwaman din sai shi shi kuma a ka- a nashi cikin nashi haulan da ikon kenan Allah ya taimake mu eh eh na to ta yaya zai ci kosu wai ta yaya zai ci kosu fatiya da sura fatiya da sura duk gaba ɗaya a jere ok babu zama to haka ga ya bar zama guda ko a ciki a cikin sallan gaba ɗaya akwai zaman da ya bari tunda duk wata raka'a biyu ana mata zama to shi kuma da ya tashi shi raka'a ɗaya ya samu sai ya yi zaman sannan sai ya ci konan to ina zaman wancan zama na farko yanda zai ciko kenan sai ya kawo raka'a ɗaya fatiha da sura sai ya zauna ita ce raka'in shi ta biyu sai ya yi ta hiya sai ya tashi ya- in ya tashi akwai wasu in sun tashi su ce bari su kawo fatiha kaɗai babu sura kuma a koye a zai kawo fatiha da sura saboda wannan fatiha da sura ita ma ta shige mishi yau yanda zai rama ta kenan wallahu ta'ala alam Allah ya taimake mu صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين